ganin cewa har suka ce musu baƙaƙe saboda suna da duhun fata kasantuwan ainihin iyayensu ainihin baƙaƙe ne ita mahaifiyar imam rida ana cewa ita ni na faɗa kada wani babbar bare ya ce mutum biyar babbar ce babbar bare ya ce amma ba babbar ya akwai wata ƙabila sun su barbar kada bare ta ya shi ma damu ne a shi duka ji bambanci ashe ma to babbar bariya ce amma daga kabilan barbar barbar kabila ce a afirka ta arewa to ta yi wasu ma bale birnin nan daga nan barbar din suke waye sani to wato ainihin ha a ci wasu wa'yansu wake da ake da yabo ake mishi hada wani mai wake na ci mishi yabin barbariya wato dan babarbari ake to kuma sunansa na sosai ali sunansa ali ana masa alkunya daban-daban ana masa alkunya da ya fi share shi ne abul hassan na masa alkunya da abul hassan to kuma ana yi masa alkunya da abu ali abu ali da ya ke suna yawan sanya suna ali za ka ga wasu kan sa suna ali da yawan gaske shi ali ne yana da ɗakun ali ana ce masa abu ali alkunya ɗin sa keɓantacciya kenan amma ya fi shahara da alkunyan abul hassan to yana da wannan ana alkunya ya bambanta yakan banta da lakabi aka akwai abin da ke mishi alkunya alkunya gari da akan kira mutum da alkunya wajen kamar da bahaushe yake cewa kunya ai ma'anansa kenan daga larabci ya ɗauko ma'anan kunya shine abin da ake jin kunya a sai a saka nan ba a ce masa a kira shi da sunansa a ce masa ali bisa kunya sai a ce masa wani sai a ce mishi misala abul hasan kaga suna ne na kunya ke shi ake ce mishi alkunya daga nan bahaushe ya ɗauko kunya ai wato na kashe sunan kunya ma'anan sunan da zaka zaka faɗa don girmamawa maimakon ka kira shi da su don kiran mutum da sunansa gasar babu ladabi a ciki ana so a girma mutum sai a saka masa suna a kira shi da sunan a ce baban wani to shi ne ake ce mishi alkunya galiba a wajen laraba alkunya yakan zama na suna yi ne ba lalai ga wani ba lalai in ka ji an ce maka abu fulan ba lalai ya ma haihu bane duk har ma wanda har ƙananan yara ma ana musu don girmamawa sai a ce musu abuwa ne kun ga kamar sahibin asuban zaman ana mashi alkunya da abu salih amma ba ya yi aure ne ya yi fida mai suna salih ba haka na akan girmama mutum ko da ma ba ya tun yana yaro kamar shi ma imam jawad tun yana yaro karni kafin ya haihu shi ma aka fara masa alkunya ana yi mashi abu kula irin wani fuskan girmamawa da ana girma mutum akan kira shi da suna na kunya shi ne dai bahaushe ya tsari ke cewa kunya to ana ce mishi alkunya to banda alkunya akwai abin da ake ce ma laƙabi laƙabi ya bambanta da alkunya laƙabi shi ne wanda kuma za a kamar laƙabi kamar kirari kamar aka laƙabta masa kaza sai mutum yakan shahara wani lokaci da alkunya wani lokaci yakan shahara da laƙabi wani muna ce mishi laƙabi da hausa sai dai kunya ne ba muka ce mishi sunan kunya ba sai mu shigo mana ce mishi alkuniya dai da larabci ne dai sai dai mana ce malakabin sa kaza wato an aka an mutane suka kira shi haka shi ana kiran ana kiran shi saboda lakabobin shi na da yawa a daga ciki akwai sirajullah da nurul huda wanda ya shahara shi ne arruda rajul arruda lakabi ya shahara da imam ruda sosai a ce ruda kawai shi kenan har ma ainihin duk jikan a imma yardaddu ne amma shi sai ya banta da sunan rida duk kowannensu rida ne kowannensu murtada ne amma sai ya zama shi ana ce mishi rida ana ce masa rida al-murtada murtada na kabin amirul mu'minin ya rawa kuma ana mashi kira abin lakabi da qurratu ainil mu'minin na tsawon gidanin mu'minin ana ki musu lakabi da kafir khalq kafir khalq ma ishin halitta halitta kenan wato ya wadace su ya wadace su ba su ba su bukatar wani ba gare shi kenan ta fuskacin ilimi da sauransu ana ce mai ana sa lakabi da asabir mai dauriya ke ana wasu alwafi mai cikawa ke da asiddiq as-siddiq ko ni wani wani salati na musamman da ake ma imam musa imam ali bin musa rada a ciki akan kira da kubba wa yansu ma'adu su as-siddiq shahid ana masa raɗaɗe da arrabi da kuma makilatun mulhidi maganin masu ilhadi kenan saboda masu ilhadi zamanin imam riba an samu mulhidun da yawan gaske an sami masu ilhadi wanda wato kenan ma'anan ilhadi a luga lahad shine karkata lugar karkata ne zai zama ilhadi a aƙida mutum ya ƙirƙiro wasu abubuwa kamar mulhid shi ne wanda yake ya yi ƙirƙiro'insu a ƙidun da suka fishe shi daga addini kamar ya jingina ma Allah jiki ko sifofi irin na halittarsa ko kuma ya ce ma ba Allah ne samsa ko kuma ya ce ko babu babu ko ya ce ba lahira ko wani abu mai gama da hakan kuma ya ta yaɗa irin wani aiki lokacin imam rida an fama da miyagun aƙidu na ilhadi wanda shi imam rida ya yi munazara da irin masu irin wannan aƙidodin wanda su masu irin aƙidodin nan suka kasance wasu mutane ne masu tunani da irin da iya magana wanda ainihin idan mutum ya magana da su kila shi masu ɓance shi in ba ahalin ya magana da su ɗin ba ne in suka dinga kafa masa wa'insu irin suka dinga wasa da kalmomi suna nuna musu kaga in kaza ne ya zama kaza ki ne ya za a ce kaza in bai iya warware mai karamin abin da sai ce a yi kuwa daga nan sai kai ga cewa shi ma bai yarda da addini ba ko bai ne da sauran ubangiji ba to irin wa'annan mulhidun din in suka zo suka kwama da imam riga sai su tashi warwas an masu an masu warwas ba su da wani bakin magana an kware su ma saboda haka shi ne ma ake mishi lakabi da makidatul mulhidi makida ainihin wato ba mu ce mishi magani kamar maganin masu ilhadi domin duk mulhid wanda yake ji shi ya iya magana ya iya kafar ba ba za mu ce mishi hujja mutum da hujja tabbataccen abu kenan amma ya amma ya iya kalmo magana wanda zai iya rudawa wanda ba yi da bai iya sanin makaman abubuwa ba sai batar da mutane in ya kakkafa musu dalilai na maganganu kuma su ba su iya gane ba sai batar da su amma in ya zo kuma da imam riga sai masa warwas to ra kan samu wannan zakabi kufuwar mulk wa kufuwar mulk kafa'a shi ne kamar a ce ya daidai daidai da kafa'an mulki kenan gashi ba ba mai mulki ba da zahirar irin na mulkin duniya amma kuma iko na hannunsa saboda yadda mutane suke ganin shi za su bi kuma shi tasiri da tasirinsa haka nan ana mishi laƙabi da rabbi sarir ubangijin gado wato ma'abucin kursi na kamar mulki kenan rabbi sarir kamar rabbul manzil ubangijin gida mai gida kenan rabbi sarir mai gado kenan ba gadon mulki kenan riƙabun tadbir ana ce mishi riƙabun tadbir wato ainihin wuyan dubarori ke nan inda tadbir wuyan tsatsara abubuwa ke nan musulih ana ce mishi musulih mai gyara ke nan alfadil daga akwai laƙubansa kuma har wala wani wanda ya zo a hadisin manzo an rahama sallallahu alaihi wa ya ce masa alimu ahlul bait in ka an ce alim shine in ka ce in ka an ce wa qala al alim alaihi salam to imam ali bin musa radal shine masanin wannan wa masanin ahlul bait in ka ce ko aka rubuta ta daga kansa al alim alaihi salam to imam ali bin musa radal shine al alim ahad wannan manzo Allah ya bada labarin zuwansa ya kira shi alim ahlul bait malamin ahlul bait masanin ahlul bait sannan ana ce masa babul hawaij babul hawaij shi malakabi ne da ya share da shi kofan biyan bukatu na babansa ya shara ya fi shara da wannan da yawansu ana musu lakabi iri daya babul hawaij imam kazim ya fi shara da wannan imam imam rida kuma ya shahara da wannan lakabin imam rida da kuma har ma ya zama tamkar suna kawai mutane ma raza kawai suke cewa mutane irin masu cewa raza yarabar rizal da ya kama sosai ne har ma muna can na har larabawa ma rizal suke cewa shi da ina cewa to imam riza dai an kyanyan an ko an so ya zama riza din dai kawai tun da mutanen wurin su riza suke cewa da anan wajen najeriya ya zo da kabarin sai yana nan ne da muna nan muna ce masa rila mu kuma tun da mu wannan ba da din nan mu kuma la muke ce mata da ana cewa rila rila rila to kuma can kuma wajen ce riza riza riza riza to amma dai ta sayi shi ne riba da ba ba ba ba ba zad ba ba kuma lam ba riba ma'ana yarda daga nan ne ba shi ya sami yarda ai wala sofa yarda da sanu zai yarda to daga nan kuma sai bahaushe yana kira rida yana ci masa yarda dan bahaushe ya riga ya gama abin shi ba ya ka iya kuma kana magana da wasu dole ba rida an kace ba kace rida ma'ana sai dole kace yarda din kawai yarda ma'ana yana yarda yana rida wala sofa yarda sai ba wuce ce to da sannu zai yarda sai zama yarda din kalmar yarda ya kuma yarda kuma da hausa kaki ko kaso ba wuce ya riga mace shaka a nan ne kawai ba wuce bai ce yarda ba sai ce yarda ya faɗa daidai wajen yarda suke cewa ko yarda ake cewa in ka ce yarda ba za a gani ba amma da su ga za su ga suna murtaba za su ce murtala kamar yadda suke cewa ma wani mai suna akwai suna ban san sunan nan ba hidir ne ko hudur ne ko menene sunan nan dai amma duk sunan wani bawan Allah ne wannan da ya gamu da annabi Musa na ga wani mai suna wanda muka yi magana a almana nan tare da shi sunansa hudur mutumin sire ne sun ce sunan da naka ban gane ba wai shi hudur ake cewa ko hidir ne sai ce su mutanen sire hudur suke cewa mutanen misir ne suke cewa hidir jawai ko na san ni na tsammanin sunan siriya ya fi kama don hudur ya kama da kamar kwarran abubuwa to su bahaushe ko dai sai ce halilu kawai shi ke ko ma ka ci mahallu to shi ke nan je dai bahaushe ke kowa da irin nasa to shi ana yana da rakabin arruda da almurtaba aka ce a yin haihuwarsa an zo da shi wajen wajen babansa al'imam musa bin ja'far alaihi salam ya umarni da a zo da shi aka kawo shi yana nan da cikin kyalle bayan kyalle sai kiran sallah a kunninsa na dama ya yi kama a kunninsa na hagu sannan kuma ya zub ya dan ɗiga ruwan furat a bakinsa mai albarka sannan ya koma da shi wajen mahaifiyarsa sai da na jim ta wannan kuma koma kuma ya nuna mana wani koyarwa na ainihin sannan na da aka yi farkon farkon jariri fara jin kiran sallah da kuma ikama kiran sallah kullum sa na dama ikama kullum sa na hagu sannan kuma a yi mishi abin da ake ce musu kuma akan an sa wani abu a bakin sa ka ya dan lasa galiba aka mutane suka kai wani jaririn su wajen wani mutum da suke ganin sa da alamar bawan Allah ne dan zo da wani abu dan sa masa ko da ko da dan tauna da bin sa ko na abu da wanda jariri zai iya dan lasa to sai sa ruwan murat mu ga wannan ruwan murat da wani matsayi ke kuma a banina ne wannan ba wani wuri ba inda ke ruwan murat din kuma murat ko gini a iraq amma yana da darajar ruwan sana daraja akan dan tafi da shi kamar yadda ake tafiya da zamzam dan zuba a cikin ran gora da sai ruwan murat to imam rida ya shahara da abubuwa daban-daban a zuwa ta na ɗan yi kalamai daban-daban a kan imam rida kuma na ga abin ya ɗan ya ɗan bubburge su wanda su suka ji magana ne ni ce akwai hikima wajen ɗaukan imam rida daga inda yake a madina bisa kusanci da kakansa manzara sallallahu alaihi wa aka kai shi wannan mahalli da aka aje shi an ɗauki imam roga kamar da tarihin nuna ainihin bayan yana yana da tasiri sosai a madina mutanen madina mabiyansa da daman gaske wanda shi suke sauraro kuma ba sauraron wani in ba shi ba hatta kai ne a lokacin sarakunan gabar abbas ko da da sarki ko da da gwamna gwamnan madina su ba shi ba shi suke sauraro a kan wani abu in ba imam murda ya ambata ba yana da babban matsayi a madina mutane na zuwa bakan ilimi a gare shi suna sauraron karfa da gare suna sauraron sa to kuma yana mabiyansa na da yawan da sai sun basu a duk sassa daban-daban to akwai da cikin cikin sarakunan banul abbas akwai wanda wanda ya shahara da ya, ya shahara da cewa yana cikin mutum hudu da aka yi malakabi da dakiyatul arab shine ma'mun ma'mun shi ma lakabi ne sun sun sun sarauta sukan sa masu suna sukan sa sukan sa masu ba kansu lakun ba da abin sarakunan banu abbas ke ko wanda ya zama sarki sai ce a kira shi da wata a kira shi da wannan lakabin sai ya zama shi ne kamar sunansa lokacin sarautan wanda ake ce ma harun wanda ake ce masa wai rashid shi ne baban mamun dindin da zai da ya zo mutuwa sai ya naɗa ya naɗa wannan shi mamun a matsayin magajinsa kafin ya rasu to amma mahaifiyar babban ɗa muhammadu amin sai ya taba ta yadda batun tana ganin shi shi mamun ɗan koyar gani shi ita ko yar ita ko mata aure uwar gida kuma zubaira sai ta musanta ma shi mai gidan cewa za a yi ga ɗanta ya ba ɗan koyar nan sai ya ce ai shi dan koyan ganya fi cancanta ta sarauta ta kiyar nan to saboda haka lokacin da ya rasu sai shi amin ya hau sarauta da makida na ita zubaida to sai ya zama na kuma kuma da yake ta kiyarda sai ya zama ta ce ita ce sai dai shi baban ya ba babban dan ba ɗanta sai ba ɗanta a bisa yadda ta so ɗanta a matsayin magaji amma shi mahmud ya zama kuma shi ne wali ahad wanda zai gaje shi to ko da ya hau shi kuma sai bai ya kiyarda da mahmud dan ya ga ya zama shi ne wali ahad ne shi to haka da dai aka yi rigima tsakanin aka yi rigiman yan uba wanda ya kai ga aka kashe shi amin sarauta ya koma mahmud mahmud to amma mahmud ya shiga ya fuskanci matsaloli daban-daban na farko saboda kashe wannan wannan kan muhammadu amin da yi muhammad alhali muhammad amina da magoya baya to sai ya ga ba shi da mafita illa ya nemi wata wayansu hanyoyi da zai iya jawo mutane a cika daga cikin hanyoyin shine inda ya ɗauki headquartersa daga bagadara ya koma can ƙasan paris domin mahaifiyarsa ba paris ya ce ya koma can ƙasan paris wani gari da a lokacin ake ce masa mauro cikin farisawa don ya sami ya sami kamar goyon bayansu tana sannan kuma sai wani tunani wani murjin cewa to yadda za a yi tun da shi imam rida yana da magoya baya bari ya jawo shi a jika in ya same shi to zai rage tension yanzu zai maganin masu adawa da shi akan suna goyon bayan arin baiti tunda ya jawo limamin su a jika to sai shi da wani makircin cewa ainihin zai fi shi ne ma magajinsa in ya rasu ma imam alibin musa rada shi ne ma zai gaje shi wai shi ne wayi da ahad to shi kenan ya ɗauko shi daga madina ya kai shi garin maru a matsayin shi ne waliyin ahad kuma har ya ce da farko dai sai ce zai masa mubaya shi ya zama shi ne sarkin musu sarkin musu ne zai ce ke zama sarki musulmi shi ya zama yana biyayya to inda bis kaddara wanda abin da ba ma zai yi ba ba mu kaddara misali eh, im- eh, im- im- im- imam ali bin musarra zai yadda ya zama sarki musulmi kuma su mutane kwanan da ya ba sa gane abin da ake nufi da da hukunci irin na addini su ba su gane ba har yanzu sun ɗauka shi ma hukuncin addinin sarauta ne irin na sarakan duniya to sai ya ce ga hannun ga hannun ga hannun sa zai zai masa mubaya sai sai ya miƙa hannunsa ibn mubarak sai imam imam eh, ali bin musa ya rauta masa ya ce ba ba zai kai karnu ba amma baya ba zai ba kuma masa mu baya a matsayin ya zama sarkin musulmi shi kuma zai bi shi to kun san koda koda koda baka san dalili ba amma kana da hankali kawai ko baka san tarihi kawai kana da hankali ne kawai idan wani mutum ya zo ya ɗauko ka yi cike ne sarki ya mai shake sarki yanzu ka gaya man gaskiya wani ne ke da mulki kira yawon shiya idan misali kaddara misali su- sojoji su suka hamar mulki wani janar ɗin soja su hamar mulki sai ya samu wani sunan shi bala dauda sai ce bala dauda zama zama shugaban ƙasa shi kuma babban kwamandan soja wanda shi muhammad wancan shugaba na da ya kwace sai ce to bala dauda shi ne su- shugaban kasa to yanzu wane ne ke gudanar da mulki ke yau sai ce ma sai ya yi kaza bari kaza in kuma in kuma ya ce in bala dauda ya wani dauka shi ne mai mulki ya fara wani abubuwa ba me zai ai masa kun dage da aka yi mai mulki ko inda soja suka kun ga inda soja suka su- su- suka yi mai murzi ya kai idanu mun ga wannan yanzu a- bayan an ce wai shi ya ci zaɓe ma da gagarumin jaye sai kuma kawai suka hamari suka ce yanzu ma ana tuhumar shi aka mubarak an wanke shi bai laifi komai ba amma murzi yanzu yana nan ana kurkuku amma ana tuhumar amma yake mishi hukuncin kisa ko sai dai zartawa ne ba a yi ba to kaga ne ya ci ya ci amanar kasa irin wannan ne zama soja ya haɓar mulki ya zo ya ɗauko ya ɗora ba ko kaga shi ke da mulki kenan wato kenan shi dabaran mamun shi ne ya sa eh, ali bin musar rada a matsayin shi- sarki shi ya koma yana mulki karkashin sa kuma kaga sai ya jawo duk mutanensa kenan in abuwa sun tabbatar masa duk ya kawar da opposition sai ya kawar da shi eh mana ya dama yana ne yana son ya magance opposition saboda ya fuskanci kashe amin da ya yi ya janyo fushin larabawa sosai koma ya ya maki wajen dangin nono farisawa sannan kuma yanzu ya jawo shugaban larabawa a matsayin shi ne sarki to ba kaga ya haɗa duka biyu ba kaga yanzu ya kawar da duk wato in komi ya tabbata sai ya kawar da da imam ta wata hanya sai sai da mulkin sai ya zauna ba mulkin sa kenan to shi kuma imam imam da ya fi shi sanin menene yake ne kuma kafin ya kulla wannan ya riga ya fi shi sai to sai ya zo ya ya ya sai ke da yake harba sai ya ya ya mishi barazana cewa to lallai ko bai karɓi mulki ba to dole ya zama magajinsa dole zan magajinsa in bai zama shi ne magajinsa ba to zai wutsar tsira shi wutsi wutsi to sai imam rura ya karbi matsayin shi ne waliyar ahad magajinsa aka yi bukukuwa yanzu ana ce su kuma abinka da ba amin ba amawa kuma su kuma suna ta girmama shi assalamu alaikum ya waliyar ahad dogarai ne kasan da bayan sarki su su su auren su ga magajin sarki in yau inda ya wuce kawai sai girmama sai min ne yawa ga yare mana yau mai jira amma shi imam ya fi su sani abin da ya san wannan makirci da wannan yake kullawa shi yana yi shi yana son abubuwa su tabbata masa ne wannan da abubuwa su- su suka fara zama shi kuma sai yana kokarin ya sai abin dama imam riga ya karɓi wannan matsayi ne amma da shari'i ya shafi amsu ko da ya zama dole zaka ce sai na karɓi wannan to zan karɓa da shari'i ni ba za a sa baki na a gudanar da mulki ba zan yi hukunci kuma zan sa baki ba zan ma ba da shawara ba kai ku kuna mulkin ku ni ba abin da ya shafe ni ya ce to shike ce ko za ka yadda kai ne wani hali ce shike bukatun dai ba mun ta biya ta nan to bayan nan sai wannan matsayi sai ya kambama imam rauda tare da shugabancinsa a matsayin malamin addini wanda ya fi kowa ilimi wanda mutane suke ɗiban shirya a wurinsa wajen su mabiyansa na hakika wanda suka san shi waye suka san shi imami ne ɗan imami imami masu ne so wannan ko sun karanta na akwai mabiya wa ama wanda ba su san su ɗauke shi babban malami akwai wanda suka ɗauke shi kuma a matsayin imami mabrudun ɗa'a su ne su ne mabiyansa na hakika to akwai kuma awa wanda ne wannan su kuma yanzu su mukami suka sani aka ce wannan shine wazira ya gama ranka daɗe aka ce to kaga da aka ce ba ma waziri bane mai jiran gado ne su kuma kaga su kuma amawan gari su kuma su masu da girman bashi to tare da kuma in suka ji suka saurare shi sai su to in su kalamai wanda ba a saba ji wajen sama kai ba kasa idan kai idan idan mutum dogani ko zagi kasan ba gane abubuwa yake ta daɗi ba to idan ya ji aka ce wannan yarima ne mai jiran gado da ya je wajen yarima ya ce ransa ya daɗe ko kuma kadara wani mai ɗan buga ganguna ne ya je wajen yarima sai ya yarima yana magana in an mutu akwai hisabi ya ji bayanin abin da zai biyo lafiya da sauransu ka san mutum ya yi shiru ƙarshen da me zai faru ku gaya min ƙarshen za ka ga ya ƙara yin tabbacin ba shi ana nan sai a gaishe yana kula da sallah yana kula da azumi ko yadda da ya canza kuma yanzu ya zama bawan Allah to kaga sanadiyan sai sai aka yi samu wannan ci wajen rere ne ka san ba a samu wannan wajen rere mumi ko ko wazirori ko yan yan madamomi ko cirumomi kana samun wannan wajen su to wannan sai ya zama gashi shi a wurin su sai ya zama wannan matsayi ya kambama imam Musa ba yadda shi sarki sarki musulmi ya so ba sai ya ce shi ya jawo shi a kika don ya magance matsaloli yanzu ya zama matsala yanzu kuma ya tasirin ya ya shafe shi haskensa ya shafe jama'a kowa sai kawai aribin musar aribin kowa ne kawai abin musar na kawai ki fara ca to sai ce zai maganin sa to hanyoyin maganin sa din da ya ta yi kowanne sai yana samun tozar ɗaya daga ciki shine ya taɓa wurin cewa to yadda za a yi ana fama da fari da rashin ruwa ya tattara mai tsara masana sha'anin ilimin sararin sama da ya ce zai yi wa a sami ruwa suka ce da cikin ruwan su lalle kafin a yi ruwan sama sai a yi wata uku ya ce ya yi daidai yanzu zai sa yanzu a ce alibin musul rayu ya yi roƙon ruwa a yi roƙon ba a yi ruwan ba su gano ba shi ne ba yi da wannan matsayin da mutane suke ba shi to aka koka ta roƙo ya ce ya ce ya ce to a yi ta sallar roƙon ruwa sai ma musa ce na ya ce kai ni mu zaka nemi ya ce na hukun sai da sallar roƙon ruwa da ake yi shi ne man zai fita da fita akan yi azumin kwana uku akan fita da riguna wanda yake ba na alfarma ba yana ɗan yana sa da riguna wanda suke ba na tawali kamar ko da babban mutum ya sa riguna masu al'arha sannan kuma ya fita da natsuwa kamar yadda shi ma imam musa hatta ma ba ta kurme ta sannan kuma a je a yi sallah sannan bayan an yi sallah liman ya miƙe a yanzu inda aka yi an saba irin wannan bayan allah suka yi a zuwa irin wannan ruwa aka yi kafin suna dawa a cikin to shi kuma da na aka da imam musa ba da bayani a fita aka yi wannan tsarin duk jama'a su fita tabo aka gama ya miƙe yana addu'a shi kuma mahmud ya tabbatar ba za a yi ba bisa scientist sun ce mishi ba za a yi ba ga alamar ruwa sam sai adadi ko sai ko ruwa ya zo aka shefa aka ba ana aini wannan sai ina aini mahmud haka ne ya tashi ya ce to ya san yadda zai maganin shi yanzu a yi munazara da manya-manyan masu ilimi na zamaninsa ya zartaro a wanda suka fi sanin yau suka fi yau kowa ya da ilimin yahudanci wanda suka kowa na suka nasara sanin nasaranci suka kuku da masu game nan a cikin mun ce makinatul mulhidin har da masu ilhadi da wasu wanda suke tsanin suke cewa ma ba ubangiji ma ba Allah san san irin su ba duk da aka tattaba kowanne a kwama da imam rida kowanne sai ya ce tara wa'annan malamin a cikin abin da yake so su kware da imam rida don yana da hawan shi da kowa in yi kaza mutanen su suna cewa su kure shi su nuna masa bacin abin da yake akai su aka taro malaman malaman Najeriya suka haɗu ya tattauna da su ya kore su malaman nasara suka haɗu aka tattauna da su aka kore su suka su dama sarki musulmi ba wanda ya isa ya kore imamu da domin ya fi kowa ilimin sanin addini ya fi kowa ya fi kowanne mu mu masu mu ba wanda ya san addini kamar sa an ce akwai wanda ya biyo abin da nasara ko su kuma na zamani kamar kwabaro mai yanzu ya ce mai maruga ya za a yi gaggaba da kai alhali kai za ka kama ma hujja ne da alƙur'ani da bai yarda da shi sai malam ya ce kai mu da injilan isa ya ce bari ya ce ba da shi zan mutu ya ce ka san littafi kaza na injila ya ce eh na san wannan littafin sahihin littafin injila ke ne wannan ina da zance sosai na gaskiya na annabi isa ya ce to ɗauko littafi ya ɗauko ya ce to buɗe wuri kaza littafi na kaza wuri kaza shi bai imam rida da rike littafin ba ya ce ya buɗe sai imam rida shi ya karanta sai aka ga wasu ko yana da gaji da ƙarshe ya ce duk duk duniyan nan ba wani ba ba wanda ya fi imam rida sanar a tawar ainihin jila ba wanda ya fi sanar to shi kenan a ciki yana kokarin na musallallai akwai annabi ya ce gashi na an rubuta a littafin domin ya yi wani tattafan yanzu sun barbace ba mu sani ba an an rubuta cewa shi manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi zai zo shi sunansa muhammad yana da ya fatima kuma dan aminsa ali shi zai aure ta kuma za ta tana da ya'ya hasan da husaini duk a cikin linjira da ya tabbata ya karanta musu sosai kuma shi ya ga haka ne a rubuce ya ce to billahi alaika wane ne wannan muhammad ka kana labarin an aiko wani annabi ya ce eh yau da kan game da rajin haka nan ne littafin mai fara kuma dole ya kai amma ba na tabbacin cewa ko muhammadu ku shi ne bane ya ce to billahi alaika ko wani muhammadu da ka ji labarin an aiko shi suna muhammad kuma ɗan amin sa'ali kuma yar fatima kuma ta ta ta ta yi da hasan da husaini shi ko kana labarin wani kadan sai shi ya ce to in dai har na ansa tambayin naka kana neman kamar shi musulmi dole kenan mu kuma zan shiga addini ya ce ba dole ne shiga addini sai kaga da manci to da ka gaskiya wannan annabin na kushi tunda an ce mishi ba dole ne shiga addini to gama dai shi mamu ne ya sami to zanta yi wannan yi wannan yi wannan abuwa da wannan abu da duk da sallah na sha bada bayanin wani sallah da imam ruha a bisa a lokacin idi mun ka bada labarin yadda imam ruha ya koyar da idi kuma ka ake idi wata rana mamu ya ce shi zai sallah idi ya ce imam rubari ya zan yi ya ce ni zai yi ma mai ibi ya ce to in ban ne ba zan yi zan za a yi ibi ne irin na manzan Allah ya ce sannan imam rubari ya ce to duk jama'a da a tsakiyar gari duk kowa da kowa ya ji tsakiyar gari sannan a taka ita masallacin ibi sannan in an gama kuma a dawo ta wata hanya da babba da aka haɗu a tsakiyar gari aka kama hanyar idi ana azkar gari kuma zai tsage da zikirori aka ga mu sarki musulmi kai kuskure wallahi aka dawo idi ba sarki in ba wani kai ka ce da gari ya gaba ɗaya kamar zai tsage da zikiri yanzu a dawo garin a ce kai da sarki an gama ai imamun bai wata wata ba aka ne ya tashi ya hauro ke zuba a guje ya je tare shi a hanya a takawa da kafa ya ce yana haƙi shi ya ji a doki ya ce ya yi mamma da kai tafiya ba ka gaji ya kamata ka koma gida ka huta ya ga doki na kawo maka ya kamata ka koma gida ka huta irin da irin da bai ba a yi ba ke amma akalla ne an koya mana haka da kamata ya yi to da karshe da mamun ya duka dubbar ana cin shi a cikin dahiyatul arab guda hudu shi mamun don an wayan su wani ake cin dahiyoyi guda uku da mu'awiya dan abu sufyan da amr bin al-as da mugira bin shu'ba zai gani akwai wani hanyar da za a yi dabara amma kuma shari'a ta hana wato su mutane sai ɗauka in ka iya ƙarya ka iya wayo da wai ka iya kana da wayo kenan ba wayo kenan ba wannan idan mutum ya amfani da abin da ya ɗauka dubara ne da wayo ya ma mutane ƙarya suka ɗauka haka ne alhali ba haka ba ne sunansa shaidan shaidana ne abin da ake ce mai hikima ita ce ke amfani da gaskiya wajen bayyana gaskiya amma ba a mai da ƙarya gaskiya da wayo ba wayo kenan ba to su wayannan an ɗauka sun iya wayo sai ce har yanzu cikin abin da abin da ke cewa mu'awiya sarai ya san in wayo ne na da shi amma akwai shari'a mukaddara idan kai mutane ka sharara mutane ka karya duk za su ɗauka gaskiya ne su bi ka haka da ya halatta ka yi ya yi wasu masu mutawa su ce eh to tun kai biyan bukata ana yi to sai mu sai mu tambaye ka to wani annabi ya taɓa yi wani annabi ne ya taɓa sharara ƙarya don a gane shi a bi shi sai ka gaya mana tambaya annabi zai taɓa yin ƙarya akwai da wani to amma wasu za su lalata maka yin ƙarya akan cewa in za ka biya wata bukata wannan shi ne ai wannan ra'ayi ne da wani wani ɗan siyasa ya haɗa da su ya shahara da shi ana ce mishi machiavelli har ma ana cewa wani machiavelli shi ne end just by the means algaya tubar da wasira wato inda za a bi wata hanya a cin magudi to karka damu da wata hanya aka inda an cin magudi ce shi ke to muku a wurin mu ga burin da kake so ga hanyar da za ka bi amma dole hanyar ta cin ta zama daidai da shari'a kamar yadda burin ma dole ya zama daidai da shari'a in kana dole ka zama shugaban kasa dole ne ka zama shugaban kasa shari'a ta kallafa maka zama shugaban kasa ne to kuma in akwai hanyar za a yi abin a sami shugabancin to ba akwai shari'a akwai ka'idodi ba to su ba su kana da gaya kana da wasila in dai za ka kai ga gayan baka damu da ko ta ina ne wannan shine algaya tubarro da wasila wannan shine suka dauka da yanzu su su mamun yana sai daga baya mamun ya zo sai suka riskar da shi da wayancan ba san me zai ce musu ba kada kan faɗa wani abu su kun san wayancan sahabbai ne ko da muawiya da amr bin al-as da da mugira bin abu kun san sahabbai ne amma mene sun iya makirci manya-manyan sahabbai wanda suka iya kulle-kulle na makirci in wani ya ce ƙarya ne akwai a hadisi sai in kawo maka hadisai na makirce makircen su ba ni na zage su ba su suka yi makircin su in ku ka ce ƙarya ne ba kai karatu ba ne don mene aka kira su dahiyatul arab dahiyatul arab to sai ma'amun shi ma'ana ce mishi dahiyatul arab wasu ka ce dahiyatul arab guda hudu ne ne shi ma ya kulle kulle cikin kulle kullen to amma da ya duba kulle kulle dangane da imam rufa sai na kwanciya duk bukatarsa sai karshe ya zanta sai gaba wata makawa illa ya kashe imam to sai miskinan da ya wajen kashe imam ba ya fuska duk wata dabara da kashe imam ba ya fuska akwai wani lokacin da ya ya kira waɗansu mutane wanda ya amince musu su mutum talatin cikin tsakan dare suka suka taru ya buɗe ka ba su ta kubba talatin da ce zan sa ko na aiki in kun yi aikin nan ko na cikin makarrabi in ku in kuma da sharaɗi amma ba za ku ba wanda zai san wannan aiki kada wanda ya ce karko suka ce an gama menene ya ce yanzu cikin daren nan musulale da ba ɗaya ku sassare imam da halibin musulba ku sassare shi ku gutsu-gutsu da shi da wani kyalle aka ne ku shimfi da kyalle ku zuba ta kubba ku taso guda guda suka ce an gama a cikin su akwai wani mutum sunan sa arsama shi arsama din nan yana tare da ma'amun kuma ma'amun ya amince masa amma yana bin ali bin musarro mabiyin imam ne amma koyi shi ma'amun bai sani ba suka tafi suna zuwa ko suka sami imam ruba yana sallah sai wata wata ba suka yi abin da aka sa su sassare shi har sama ya ce shi bai tsara ko ba suka sassare imam da ta kuɗin suka shimfiɗa kyalle suka aje takuba shi ma wani wata kobinsa zai haɗu da jinin saura suka fito aka yi suka ce abin da ka samu ci an gama kar wani ya ce ka ce ai ba wanda zai ci an gama kar ba wani ya ce shi ba wanda ko zai ci ka ci ba wanda ci an gama da gari ya waye sarkin musulmi da ya kai tul'ara ya sa bakin kaya inda ya fito kai ba rawani ya zo ya kafansa ba takalmi ya zo ya sukun a kan gadon sarauta zama a suka zo me ba na sarki ba wani wani ya rasu ya ci ba ku da labari waɗansu mutanen da ba su ko suwa ne ba makiya Allah shekaru sun je sun kashe Ali bin Musa da kashe kuma abin da ya wani a cikin kafin sai aka ci ku zo mu ji suka kama yana gaba ana biyu kafa ba ta kan wasu yana yana jaji ya shiga sai sai ya mana ya imam da yana karatu ya duba ya duba ya ce kun cuce ni kun cuce ni ba ku faɗin nan sa suka ce wallahi a rai ya sarki musulmi abin da ka samu shi muka ya ce har sama kai ka san shi sarai ya kuma san shi ka ka gani kowa ne mun yi sama da ce sai sarki musulmi ya dawo da ya zama can sai ga har sama ya ya ce wallahi shi ya ce mai kuka ya ce abin da ka ce mana shi muka yi. shi ne kuka gani sak ya ce sami imam to da yake shi imam ya riga ya san har sama na zai ya gaishe shi sai ya ce har ya sama wannan abin da yake nufi lokacin shi bai yi ba kuma wannan abu zai tabbata kowa ya san to wannan ruwaya ya zo da- daga wajen wani wanda ya zo ya ga har sama biyu ji labari cewa yana can wani gari ya ji labari an ce an kashe ali bin musarar ba ya su kwano yana hakibin mabiyi ne ya zo ada ya gamu da har sama ya ce me wannan labarin da yake ji ya ce mishi kaji kaji kaji kaji kaji kaji amma kan ka damu kowa sai wani mutum ya garza ya je ya samu imam ruwa ya ce ya na ji har sama ya gaya mini ka baka ba ya ce har sama ya gaya mini ya ce yadda ya gaya mini haka yake amma kar ka gaya ma kowa sai wanda ka amince masa to ba- wannan a a yunkurin kashe imam ruga ta hanyoyi daban-daban ya yi wannan ba sosai an sassare shi ne sosai su shi suka gani shi suka sassara kuma da jini suka bar ta kuma kuma suka zo suka same shi lafiya kamar yadda ɗansa tamaman kamar yadda ɗansa imam jawab shi ma ainihin ɗan ɗan ɗan shi ma shi magajin mamun shi ma ya taɓa aikawa aka sassare shi sai gan shi ya fura ya ce ya kai ba an sassare kai ce ya ce ai ba ai mu muna da wani hirzi daga muka gada daga uwar mu sai ya ba ta mutum zafi wanda yake in mutum yana tare da wannan hirzi ba wanda zai yi mashi in ba mala'ikan mutuwa ba mala'ikan mutuwa ne kawai zai yi sai ya ce ba shi sai kuma ba shi yasa ake ce masa jawabi shi sai ba sai ba sai ba wannan ya ba sarki musulman da suke ce mishi wai wai wai mahadi Allah ya sauke wani sarki musulmi ne aka yi wai shi sunansa wai mahadi sun yi alhadi sun yi almahadi sai ya ba shi ya ba shi wannan hirzi kamar haka nan to in ma bayan duk ga lokaci ne nisa na ce kuma za mu ziyara ko in bar muku labarin ne kawai ba huta bari in bar labarin ai labarin na da tsawo ya labari imam rida da yawan gaske za ta addu abubuwa masu ban al'ajabi ajaib wanda har yanzu kuma ana gani har yanzu zancen nan da muke yi al'amarin imam rida na da ban al'ajabi wanda yanzu yanzu imam rida to zan tsallake magana so muku magana da na so na yi kila gobe insha Allah na iya karawa akan mutum wanda maga- ba wannan zance nake ba shine wanda na yi a can da ba zan yi wanda na yi na yi a can din wani lokaci don yanzu ba wani lokaci ne insha Allah al'amarin imam rida yana da ban al'ajabi Eh, yanzu haka zancen nan da muke yi lokacin da aka yi shi aka ɗauke shi daga madina aka yi can har an kira shi da da lakabin algari da gari har ma an ƙara mashi garibul guraba garibul guraba baƙon baƙonni domin an ɗauko shi daga daga birnin madina aka da ni muna mai muna gida ne ba muna jaji bane ba zan faɗi kashe imam rada ba don mamun bayan ya zama prosecutor ya bashi ko baya shi sai sai aka je aka bizne shi a wani gonan wani mutum ko shi abu hamid a wani wuri da ake ce mishi sindad sana ko sanadin ƙauye can daji aka bizne shi a wani gonan gari aka aka bar shi amma yau al'amari ya juya yau imam rida ya tashi a gari yanzu garin shi ne muhammadu mustapha sallallahu alaihi da aimatul baki yanzu muhammadu mustapha sallallahu alaihi shi ya zama mahajuri wanda gari din shi ba dama ka taba in ka taba a zauga maka kuma ba daure ka ba kai shi kuma in ka leka kabar manzo Allah ba irin kazantar da ba ka ga duk duk kura duk ba share ba kuma kamar baki sun bace mai baki baki kuma an hana a ziyarci annabi an ce ma wanda ya ziyarci annabi ma wai ya ya saba Allah ne wasu ne ziyarci wasu masallacin annabi ba a ziyarta ina bin zai ce wani samari wasu ne su- suna gadara ta wani wanda ya ce za shi ziyara annabi ne to kare kuskure ya kasau don yana sa- sa- sabon Allah ne ya saba Allah lokacin da sallah saboda za shi sabo ne ba a ziyartar annabi ana ziyartar masallacin annabi ya annabi ya mutu haka suke cewa yanzu ma masu masu wannan gidan su suke da iko a wurin amma imam Allah a shekara yanzu an kesa cewa mutum miliyan shida ke zuwa ziyararsa a lokacin munasabobi kamar wannan lokacin maulidin zaɓe to irin cikar da ke gari yake ba kaɗan ba ne hatta kan hotaroni ba gambalawa ba ba kwadarakawa suke wato ainihin kudin kudin ɗaki ba mun kashi biyu ba hannun ki huɗu har goma za su yi ko duk aka kare saboda yawan masu zuwa jirgin sama ma har tikiti ma har shi ma suna nan nan kuɗi amma jama'a zuwa suke a shaƙe garin kuma daga sassa daban-daban lokacin da za mu dawo din nan nilin sun ɗaukar dawo daga mashhad to ai na ga jirgi guda na yan baharai ne jirgin bahar yan baharai ne da su suka cicciro da su ko jirgi ne da kogin da na sa can ma da mahaniya da emir ɗaya da yan baharai ne to sun ci da irin mutane suke dandazo da wurare daban-daban wajen yin mamar tun kuma tsawon tarihi haka ne duk da hujumin da aka yi ta kaiwa akan mashhad mashhad yanzu ya zama garin imamar yanzu ba wanda yake samun gatanci irin mabarda harami imam da yanzu ya fi kowane harami a duniya masallacin ya fi kowane masallaci a duniya samun mutane da ba'adi da yadda ake kullum ana ta tausaya amma kaɗan yake kullum faɗaɗa wake amma kaɗan yake saboda don tausaya mutane kuma mutanen nan kai ka gani idan ka gani ya ana ruka ga za a iya kusa da gaskiyar magana shine mutum ya ga wannan al'amari ya san cewa akwai wani abu na kanta amma in dai yana da hankali ya duba yana da hankali ya san wa'annan da suke da fifin nan suna da hankali sun sami da suke kana ganin mutum ba haka kawai zai kama hanya ya je wuri ina tambayar mutum in za ka kawai mutum yana zai kama hanya ya je wuri ko ga kisan abrahama da ya ce zai rurra ka'aba min ya yi ya yi ya yi an ce mata ka'aba ma'anar ka'aba tsoro ruwa to shi ma sai kwale shi kolo ruwa ba ka yi tsoro to ga shi da kolo ruwa to an yi ce kaba da mai aka gina aka ce da duwatsu ne shi sai ya gina da zinari in kaba ma nan ta tsoro ruwa to shi ya yi to shi ya yi tsoro ruwa wannan ginin dutse wannan kuma ginin zinari ya ce a zo haji wa ya ji haji kwalai su ɗin abraham ya gaba wanda ya ji haji ya ce me ya faru an ji a wancan sun ce ɗakin allah ne sai ce to zai je ya mutu shi ne game da ɗayar ababi yanzu me yasa mutane suke zuwa maka duk da duk da dukan ka za a yi shiga dukan ka ana ci maka ajan ajan ya maka maka kula da ko su karti suna ta duka ko da ke na ga lokacin aje su kan gudu duk yawa mutane sun masa yawa sai ka ga sun gudu ina ina ina amur da baya al'amuru da baya amuru da wannan wani da bayan a wani abu dun dai ainihin su masu al'amru bil munkar ne wal wallahi anil ma'ruf amma wai suna da hay'a hay'atul amr bil ma'ruf wallahi anil munkar mun mun sabu da mana da hadisi mun sabu da babban darakta na amru bil ma'ruf jirgin ya kato ya koshi sosai yana amur darakta amur bil ma'ruf wal nahy anil munkar hay'a ce da sojoji ta duk dan amur bil ma'ruf wana su zama kamar gora da karkata da ba dutse ne hajar hajar amma lokacin ake suna gudu saboda masu zuwa maka suna da yanzu mutanen da suke zafin da suke zuwa maka ma wa gata ne na tambaya ne me yasa suke zuwa kun san wani ya taɓa izini da da haji a shekara sabon sabon ilimi wani editan editan wata wata mujalla a ake ake ruwa a jos standard ko ce ya ji labarin na makar da ake zuwa wurin dutse ai akwai zuwa zuwa jos ya za a kashe kuɗi ana zuwa can musulmi suka yi masa ca ce to kun ɗauka ko yanzu za ku iya bin maganar da za ku kai ga dama me yasa wannan wurin kamar asiri ne ko me yasa mutane suke tafi wajen zuwa wajen annabi a bayan an ce musu ba a ziyarta ne mahaukata ne aka ce maka za ka kwatanta wannan da wani addini kada ta yi wata ko da ake hindu a ƙarunan hajjin gida wanda suke shekara goma sha biyu bayan shekara goma sha biyu da za ka gani a talabishin ba za ka ga iya gano ba sai dai ka duba tsaye sai ka kau da kai wanda ake ce musu waiwaliye sadu wanda su ma saboda tsananin zuwa ko riga ba su sawa zikirgin haka za ka ga suna zuba waje ka gan su wasu su za a shiga ruwan ruwa da ka gan shi ba za ka ga nizami ba za ka ga tsari ba za ka ga wani wani abin da za ka gan shi ka gan shi maka kama da wani abu ne na masu hankali wanda ya kama da zaunan nan addini ba wannan kuma mutane ne zuciyarsu na tare da wani mutum ɗamfare da wani mutum sun sa abin da suke gani ne da tattakin arba'in da nan da nan ya fi kowane taro a duniya yau ko makiyasan su su koki yake kai kana tsammanin mutane da suke basu abin da suke ba ne a kowane asiri ne to kamar yanzu masu drama da suke dan draman warkewa mutane suna zuwa da yawa su yi waraka su samu waraka so suka je da gagararrun cututtuka ba kowane cuta ko kowane cuta kana zuwa magar ba ya gagari cikin kirkin su ba wani abin sai dai a je wajen mabarba shi ne asalin wannan daftar raba sun ce wajen daftar raba wani ne da ya dan salafiya da ya gani a ya kasa warkewa aka ce mashi je mashhad ne wajen imam shi kuma a wurin shi shirka ne kuma matarsa ta shiga kuka tun da ya samu sun diga je kawai sai ko shi ne je ya dan taba shirka ne da ya warke ya dawo shi ne aka ce a ina ne ka warke ya ce ai ya kasa gaya masa ya ce imam shi ne ce wani ne mai suna rarrashi ne sai mutane suka ce dr rarrashi wani labaruka irin wannan wani ya bani labarin ya ce wani dan iran yana zaune a jami'a shi ya auri mace ba jamus ya ya iya jamusanci ya zama kamar ma jamus ya auri yar jamus to shi kenan wata rana suna mota sai ya sa wa kokin imamar ba a mota ne da matarsa da ɗan uwarta to amma matarsa ce ta musulunci tana aure da shi amma yar uwanta ba ta musulunta to sai ta ce mishi wannan waƙen mene ne shi kuma sai ga ba zai iya gaya mata bayanin ba su iya gaya mata ba tunda ita kirista ce ni shi ya rasa da zai mata bayani imam riba sai ce mata wani shahararren likita ne a ƙasar wanda yake duk gagarun cututtuka aka je wajen shi akan warke ta ce a yake ta ce a yana ne ci can ƙasa a iran ne a garin masha sai dai ta ji shi sai ce waƙar ne da daɗi amma ba ta gano wannan likita da ake ta mishi waƙi ya mai daɗi ba to ashe bayan nan shi dai koma iran mijin wannan matar yar uwar matarsa sai ya shiga wani ciwo da jiki ya shanye kawai sai ta ce ai tun da wani ya ce mata akwai wani likita a jejin to bai aune ba kawai sai gashi sun zo masa to su ja masanci kawai suka iya suka yi mishi waya suka yi aure ya shi ya rasa yadda zai da matar gashi nan sun ce ga sunan sun kama hanya ya kai su wannan likita wajen wannan likita ya rasa yadda zai ce to wannan kuma ya zan yi da wannan mata ai sun zo da bai ta zo da mijinta shayi mai shayin jiki suka je sai ce a ji haramin imam rida da aka je shi bai san abin da zai ce gaskiya ya kasa mata bayanin ba likita bai ne kasan za ta yi tsammanin za a kaga asibiti ne sannan yana shiga ya kamar ya bace sun bace mashi bai gama bai gama can ba sai zuwa kin yi ganta mijin na ta lafiya bai ce mai ba ce wannan likita ya riga ya warkar da ita ya warkar da shi yanzu ya zo wuce shi ne da ɗaya ya yi magana kuma da jamusanci amma shi lalle ya ga wani mutum ya bayyana kamar ba jamusu sai magana da su shi ya ɗauka wa'annan dama sun san shi ne sai suna ta magana da jamusanci a shi shi ne rudadin suka ce ai jilla da yanzu ta gama maganin ga shi sun tsanar ke masar ko su suka koma jamu wajen da da fitar rudad kuma kamar to kaga idan wa'annan wannan al'amari na imam rudad daban al'ajabi wanda yake ainihin a wannan zamani ne ya auku ya magana da kowane harshe ka ji mutane da yawa za ka ainihin zai iya tarbanka ya magana da kai da kowane irin harshe ne kake ji kuma ba lalai ka gane ko shi ne na so in kan karanta abubuwa daban-daban na gane na murna amma ga galiban muka zauna nan muka ce za mu tashi tara da rabi amma yanzu na ga goma ta saboda haka yanzu mu yi addu'a kawai mu tashi insha Allah gobe muka zo aka yan makoki kuma inda wani abu da zan dan dora sannan sai shi ma mai addu'a watsa muna fata Allah ta'ala ya maimaita mana ya nuna mana na baki da na shekaru masu zuwa insha Allah nan nan gaba za mu yi irin wannan bukukuwa na asharafin karama wa'insu wurare sun yi maudadin masu amma sai aka tsaya sai kuma yanzu na imam kuma da yake mutane wannan sun kawo mana cikas ba a iya zagaye da tutar imam da zuwa gari gari ba da aka so yi ba muna fata ba insha Allah wannan asharatul karama din ya zama an bi kowane gari an je da tuta din a gari kamar akalla gari goma a ranar na sha daya a dare ana insha Allah muna fata ya zama haka insha Allah ana mana roƙonka ya rabbi ka taimaki mu da taimakon ka kare mu da kariya da kiyaye mu da kiyaye mu masu nufin musulmi da musulunci da shirri ka da masu sharorinsu a kawo kansu allah ka kara mana son annabi ka kara mana son iyalan annabi ka rayar da mu bisa son manzan allah da iyalan gidansa ka shirya da mu bisa tafarkin manzan allah da iyalan gidansa ka rayar da mu akai ka ɗauki rayukan mu akai ka kuma ta sadar da mu da a yi mata arabai da a ƙarshen rayuwar mu na ce ba za mu iya karanta addu'o'i ba a tattara tattarin addu'o'in saboda dare yana yi insha Allah gara gara mu tashi haka nan insha Allah gobe ma ya addu'a ma ya ziyara da addu'a gobe in lokaci ya ya ba mu dama ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك افضل واكمل واجمل واعم واكثر واطيب وأزكى ما صليت ورحمت على أحد من أنبيائك ورسلك وملائكتك وعلى أحد من خلقك أجمعين اللهم صل على علي أمير المؤمنين ورسول رسول رب العالمين وصلى الله على سيدنا الطاهرة فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين وصلى على سيدنا الرحمة وإمام الهدى على حسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر من الدين وجعفر بن محمد بن الصادق الأمين وموسى بن جعفر بن القاسم الصابر وعلي بن منصر رضا المرتضى والمخرنا بمولد عيسى ان شاء الله ومحمد بن علي تبقيه الجواد وعلي بن محمد المكي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي الامام المنتظر اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البررة اللهم صل على ملائكتك المقربين وانبيائك والصديقين واولي العزم من المرسلين الذين اوذوا في ذنبك وجعلوا فيك حق جعلك وقاموا بامرك وحبوك وعبدوك اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن كتابك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رزقك عذابك واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات العظيم ان يشكروا نعمتك التي انعمت عليهم وعلى آلهم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله yanzu ya kamata a buɗe ana tashi ya zama eh na ce ana tashi a buɗe nan da